الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar juma'a ashirin ga watan ashirin ga watan rabi'ul awwal shekara ta dubu da dari hudu da talatin da tara bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma tara ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da sha bakwai lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'us sahih na shekul imam abu abdullahi muhammad bin ismail al-bukhari rahimahullah kafin darasi ne ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata dan uwa ke tambaya cewa wato menene hukuncin umra kuma da kaifiyarta a takaice ita umra idan aka ce al'umra kamar yadda malaman loga suka faɗa ma'anar shine a ziyara a shar'ance idan aka ce al'umra malamai suka ce ziyaratu baitin lahil haram littawafi wasu ayi baina safa wal marwa fi ayi shaharin min shuhuri sana wato ziyarar ɗakin allah mai alhurma domin yin ɗawafi da kai kawo tsakanin safa da marwa a kowane wata daga cikin watanni a ƙarƙashin wannan ta'arifi muka fahimci cewa almikatu zamani lil umra shine jami'u ayyamis sana lokacin yin umra gaba ɗayan wato kwanukan shekara a duk lokacin da mutum ya samu damar yin umra yakan iya zuwa ya je tare da cewa malamai sun toge wasu kwanuka guda uku sune ayyamu tashrik cewa an karhanta yin umra amma shi ma gawa ga wanda yake cikin aikin haji bai gama ba duk wanda yake cikin aikin haji to an karhanta ya yi umra a cikin ayyamu tashrik ayyamu tashrik ran 11 ga watan zulhijja da 12 da 13 kenan sai ya dau hakuri har ya gama hajjin sa sannan bayan haka sannan ya zo da umra amma wanda baya cikin aikin haji ko a cikin ayyamu tashrik ba laifi yakan iya yin umra dangane da abin da ya shafi hukuncin umra malamai suna da maganganu guda biyu fada ta farko malamai sun tafi akan cewa umra sunna ce wanda jumhurin malamai akan haka suke tare da cewa wasu malamai sun tafi akan cewa umra wajibi ce kamar yadda haji ita ma wajibi ce dalilai kuma sun wuce a lissafa waɗanda suke tabbatar da wajabcin umra na daga cikinsu faɗar Allah subhanahu wa ta'ala wa atimul hajja wal umrata lillah wannan aya da ita wasu daga cikin malamai suka kafa hujja cewa umra ita ma wajibi ce domin Allah ya yi adafinta akan alhajji sannan ita umra tana da fabula wato mai girma kamar yadda hadisai sun wuce a lissafa daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke nuna fadla ta yin umra na daga cikin hadisan faɗar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam al'umratu ila al'umra kaffaratu lima bainahuma wal hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa al-janna manzan Allah yace umra zuwa wata umra kafara ne ga abin da ke tsakankaninsu na zunubai idan Allah ya azurta ka da yin umra misali wannan shekara to tsakanin wannan umra da ka yi da umrar da za ka yi gaba idan Allah ya maka dace duk abin da yake tsakanin na zunubi ubangiji ta'ala ya kankare maka amma illa kasancewar musan da cewa duk irin hadisan da suke zawa akan fadalar cewa wanda yi kaza Allah yana kankare masa zunubansa wannan ya takaita ne ga kankanin zunubai domin manyan zunubai ɗaya daga cikin abubuwa biyu ne ke kankare laifinsu an gane ko wato shine wato kyautata tuba ga ubangiji subhanahu wa ta'ala ko kuma kasancewar haddi in kamar laifin da mutum ya aikata laifi ne wanda Allah ya ambata haddi a kansa to in aka masa haddi wannan haddi ya kankare masa wannan laifi abu na biyu shine kyautata tuba ga ubangiji subhanahu wata'ala kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima ubangiji ta'ala yace in har kun nisanci manya-manyan laifuka wanda aka hane ku game da aikata su ubangiji ta'ala ya ce nukafir an kun sayyi'atikum mun dau alƙawalin kankare muku wato miyagun ayyukan ku sune kankanin zinubai bugo da ƙari wani da khilukun mudkhalan karima in kiyama ta yi za mu shigar da ku mashiga wadda take mai karamci ita ce aljanna kuma haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa as-salawatul khams والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر don haka a nan da maza Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ce al'umratu ila al'umra kaffaratun lima bai na kuma umra zuwa wata umra kaffara ne ga abin da ke tsakankanin su kenan sai mu ce na kankanin zunubai wannan hadisi yana tabbatar da cewa yana daga cikin fadla ta umra shine wato takfiru sayyi'at kankare ma bawa miyagun ayyukansa sannan kuma ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bibiyar hajji da umra na raba bawa da talauci manzon Allah sai ya sanya mana misali yace kamar yanda ziga-zigi yake nisanta duk wani datti daga jikin bakin karfe idan an saka shi cikin wuta ana rura wuta yadda duk wani datti da duk wata tsatsa za ta bushe ta bar karfin ya fito yana tacicce a wanke to haka bibiyar haji da umra na raba bawa da talauci dangane da abin da ya shafi ita umra tana da rukunai ginshikai wanda ba ta inganta dole sai da su idan ɗaya ya ratse daga cikinsu to umra ta ɓaci matukar ba a zo da shi ba kuma matukar lokacin zawa da shi bai kure ba abubuwa ne guda uku farko ita ce niyya domin umra ibada ce ibada ko ba ta inganta sai da niyya kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke faɗa innamal a'malu binniyat wannan shine rukuni na farko daga cikin rukunin umra wato niyya sannan rukuninta na biyu wato shine dawafi dawafi tawafi rukuni ne daga cikin rukunin umra kamar yadda ubangiji ta'ala ya faɗa wani ya fawwafu bil baitil atiq ginshikin ta na uku shine as-sa'yu bainas safa wal marwa kai kawo tsakanin safa da marwa shi ma rukuni ne daga cikin rukunin umra waɗannan uku suna daga cikin rukunin haji sai ka ƙara na hudu shine tsayuwa arafa a umra babu tsayuwa arafa amma a haji akwai tsayuwa arafa domin ita hajji tana da rukunai hudu kenan kari akan haka shine wato alwuqufu bi arafa kenan ita kuma umra ta takaita ne akan rukunai uku wato niyya tawafi safa da marwa sannan duk abin da ya shafi mahazuratul ihram abubuwan da aka hana wanda ya dau harami da hajji to haka wanda ya dau harami da umra shi ma an hana shi irin su yanke farce irin su aske gashi irin su shafa turare irin su rufe kai da sauransu wanda mahazuratul ihram sun kai kusan guda tara sannan sunnoni galibin sunnonin da aka sunnanta ma mai haji to mai umra ma an sunnanta masa sannan kuma akwai wajibatul haji waɗannan su ma suna shiga wajibatul umra illa kasancewar iya abin da ya shafi kwanan musdalifa da irin arramyu wato wannan a tartibin wannan ramyul jamarat da sauransu wannan duk a cikin umra babu su abin da ya shafi kaifiya ta umra idan mutum ya zo miƙati zai cire kayansa ya yi wanka irin wanka na janaba shine wanka na daukan harami wanda duk wani wanka na ibada sifarsa da kaifiyarsa ɗaya ce iya abin da yake bambanta su niyya to mutum zai yi wanka domin daukan harami idan ya gama wannan wanka sai ya tsiraita game da dukkan wani dinkakken tufafi ya shafa turare a jikinsa bayan ya gama wankan amma ba zai shafa ba a jikin ihramin sai ya ɗaura zane sannan kuma sai ya yafa wato mayafi shine kenan al'izaru war rida wannan idan namiji ne kenan in kamar wato sannan abin da muke so mu sani kenan in ya fito daga wannan an sunanta masa yayi raka'a biyu amma ita wannan raka'a biyu sunna ce ta arwalla domin shi daukan harami ba shi da wato wata nafila ta musamman in kayi arwalla ne to an sunanta maka kai raka'a biyu in kuma an yi dace da lokacin sallah ne ta farilla kayi sallah to kenan. bayan an dawo an hau mota lokacin da mota take shirin motsawa to a wannan lokaci an gane ku lokacin da ka dawo kan abun hawan ka dai ka hau sawa'an mota ce ko menene to a lokacin nan sai ka daga murya ka ce labbai ka umra labbai ka umra kenan bayan ka saka niyyar yin umra a zuciyarka za ka yi ihlali shine ka daga murya ka ce labbai ka umra amma ba ana nihi daga murya ba mutum ya kuga yadda har zai tsananta ma kansa a'a ka dan daga murya ka ce labbai ka umra daga wannan lokaci sai yawaita fadar labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak ita wannan talbiya ba za ka yanke ba sai ka zo ka shigo masallacin Allah mai alhurma lokacin da za ka fara dawafi a lokacin nan za ka tsaye da fadar labbaik Allahumma labbaik a lokacin nan za ka yi ɗawafi kewayo bakwai da ka'aba lokacin da za ka fara ɗawafi za ka yi iyafi wanda ake kiran shi a ba shi ne ka sanya tsakiyar shi mayafin karkashin hammatarka ta dama sannan harshen mayafin guda biyu sai ka ɗora su akan kafaɗarka ta hagun kenan kafaɗarka ta dama ka bayyanar da ita shine ake kira a ba yin haka sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam asali game da yin wannan addiba lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa za su zo makka domin yin umra wato sai aka yayata a birnin makka cewa ai za su zo ku gansu duk wato yunwa ta cin musu duk sun kanjame wahala ta madina ta cin musu duk sun kayyame sun koma dai sai kashi sai kashi da fata kawai maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya ji labarin wannan jita-jita abin nan da yake watsuwa a birnin makka da aka zo maza Allah sai ya ce kowa ya fito da kafadarsa ta dama ya yi alifɗe ba kenan su san da cewa abin da suke faɗa ƙarya ne saboda shi mayunwaci wanda yake ramamme ai daga kafada ake ganewa shine hikima da ta sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarci sahabbansa cewa su fitar da kafadarsu a wannan dawafi wanda yake na umra yin haka shine hikimar a wancan lokaci amma ya zama sunna akan mu har zuwa kiyama duk lokacin da mutum zai yi dawafi dawaful umra ko dawaful kudum to an sunnanta masa fitar da wato kafadarsa ta dama sannan kewayo uku na farko za ka yi su da sassaka idan aka ce sassaka shi bai kai gudu ba amma ya fi tafiya ya wuce tafiya dan gudu gudu kenan a hausance kenan mutum zai yi sassaka a kewayo uku na farko shi ma hikima a nan ai ka san wanda yunwa ta cin masa wanda daga kafa ma da kile ke to ina shi ina gudu gudu maza Allah ya ce kowa ya yi kewayo uku na farko da sassaka su san da cewa har yau mumine suna nan da kuzarin su ba inda ya tafi wannan kewayo uku na farko in babu cunkoso to sunna ne ga maza wato su yi sassaka amma in akwai cunkoso to wannan yin sassaka ya faɗi sai mutum ya yi kewayo uku na farko da tafiyar in ya yi kewayo uku na farko da sassaka sai ya rufe kafaɗarsa waɗannan kewayo hudu da suka rage zai yi su ne da tafiya idan ya gama wannan dawafi zai zo makamu ibrahim ya yi nafila raka'a biyu in ya samu tsayuwa tsakanin makamu ibrahim kenan da ka'aba idan bai samu ba duk inda ya samu a cikin faɗin masallacin zai iya yin wannan nafila raka'a biyu yana gamawa sai ya shiga kofar safa idan ya je zai hau kan safa wani ɗan tudu ne gane ko idan ya je zai fuskanto ka'aba ya daga hannunsa duk da cewa kafin ya fuskanto ka'aba ya daga hannunsa in ya hau sai ya karanto fadar Allah subhanahu wa ta'ala inna safa wal marwata min sha'airillah faman hajjal baita aw itamara fala junaha alaihi an yatawafa bihima wa man tatawwa khairan fa inna Allah shakirun alim idan ya karanta wannan aya sai ya fuskanci ka'aba ya daga hannunsa sai ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illallah wahda anjaza wa'ada wa nasara wa nasara abda wa hazama al ahzaba wahda zai maimaita wannan so uku sannan ya roki duk abinda yake da nihin roƙon ubangiji subhanahu wata'ala na alkhairin duniya da lahira idan ya gama wannan addu'a sai ya gangaro sai ya tafi zuwa marwa akwai almilai ne da akdarai in ya zo wannan tsakani to an sunanta masa yin sassaka in babu cunkoson jama'a shi ma wannan ya takaita ne ga maza ban da mata idan ya tafi kan marwa to zai fuskanto ka'aba irin addu'o'in da ya yi akan safa haka zai yi akan marwa a wannan lokaci sai ya ce ɗaya kenan kenan daga safa in ka je marwa sai ka ce ɗaya ba sai ka je ka dawo ba za ka ce ɗaya kenan zuwa zaune ke da gindin kansa sai ka ce ɗaya idan ka dawo sai ka ce biyu ka koma uku ka dawo hudu ka koma biyar ka dawo shida ka koma bakwai ka fara da safa ka gama da marwa to idan ka gama wannan sa'ayi sai ka je ka yi aski ko ka yi saisaye shine rage gashi shikenan umra ta ƙare in babu cunkoson jama'a a cikin minti talatin zuwa minti arba'in in ya yawa awa guda mutum ya gama umra a takaice wannan shine sifa da kaifiya ta umra darasi da ya gabata da taimakon allah tabaraka wa ta'ala wato mun gama littafin da ke bayani game da hukunce-hukuncen jingina yau insha Allah ta'ala za mu tashi farkon sabon wani littafi qala abu abdullah muhammad ibn isma'il al-bukhari rahimahullah bismillahir rahmanir rahim kitabul itik babun fil itiki fil itiki wa fadlihi وقوله تعالى فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عاصم بن محمد قال حدثني واجد بن محمد أنه قال حدثني سعيد بن مرجان صاحب علي بن حسين علي بن الحسين أنه قال قال لي أبو هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما رجل أعتق امرأ مسلما istanqadha Allah bi kulli udwin minhu udwan minhu minan nar qala sa'id ibn marjana فانطلقت به إلى علي بن الحسين فعمد علي بن الحسين رضي الله عنهما إلى عبد الله قد أعطاه به عبد الله بن جعفر رضي الله عنه عشرة آلاف درهم أو ألف دينار فأعتقه malam Allah ya ji kansa na faɗa bayan buɗe littafin da bismillah kamar yadda al'adarsa ce da ɗabi'arsa kamar yadda ya gabata malam na cewa kitabul itik wannan littafi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato na hukunce-hukuncen 'yantar da bawa sannan malam sai ya yi babi na farko shine babun fil itiki wa fadli baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na hukuncin yantar da bawa wato da fadlarsa wa qaulihi ta'ala da bayani game da fadar Allah tabaraka wa ta'ala da ke cikin suratul balad ubangiji ta'ala ke cewa fakku raqaba wato fansar da wuyaye ko kuma ka ce kunci wuyaye domin in aka ce alfak wato shine kunci abu daga wani ɗauri da aka masa don haka shine ake kiran fansa ake kiranta alfikak ma'ana ka kunto abu bayan kenan an sanya shi hannu an tsare shi bayan ayar ubangiji ta'ala na faɗa falaqta hamala aqaba wa ma adraka mala aqaba sai ce fakku raqaba ubangiji ta'ala yace falaqta hamala aqaba wai mi ya hana ya kutsa wato lallocin hanya shi wanda ke ciyar da dukiya don nuna kiyayya da gaba ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ubangiji ta'ala ke faɗa ya kulu ahalaktu malan lubada a yahsabu allam yarahu ahad alam naj'al lahu aynayn wa lisanan wa shafatayn wa hadaynahu najdayn ubangiji ta'ala sai ce falakata hamal aqaba shi wannan mai ciyar da dukiya don nuna gaba da kiyayya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ubangiji ta'ala ya ce mi hana ya kutsa lallokin hanya domin ya yi belin kansa game da gidan wuta ko kuma ka ɗauki falakata hamal aqaba kamar yadda wasu malamai suka faɗa falakata hamal aqaba ai bai ciyar da wato ai bai kutsa lallokin hanya ba an gane ko kenan duk abin da yayi a banzayi falakata hamal aqaba ko kuma halakata hama al'aqaba mi ya hana ya kutsa wato lallokin hanya idan aka ce al'aqaba ita ce hanya mai wuyar bi irin hanya ta tsakanin dutse da dutse dan lungu hanya ta tsakanin duwatsu lunguna ne wani bin wani matso matso ne da kyar zaka wuce to hanya mai wahalar bi ita ce ake kira da wato al'aqaba don haka wasu malamai al'imam abdullahak da shi da al-mujahid suka fassara me ake nihi da al'aƙaba shine siradi wanda Allah ya girka shi akan wutar shahannama wanda kowa sai ya bi ta kansa a ranar kiyama kamar yadda ubangiji ta'ala ya ce wa in minkum illa waridha shine ubangiji ta'ala ya ce falakata hamal aqaba wani ya hana ya kutsa lallokin hanya sai ya ce wa ma adraka mal aqaba mi ya sanar da kai mi ake nihi da lallokin hanya wannan girmamawa ne ga al'amarin hanyar domin hanya ce mai wahala sai ya ce fakku ba wato fansar da wuyaye an gane ko fansar da wuyaye shine abin da ke ba bawa damar wato kutsa lallokin hanya sai ya ce au iba'amun fi yaumin zimas gaba ko kuma ciyar da abinci wato a cikin an gane ko fi yaumin a cikin wani yini daga cikin kwanuka zimas gaba ga wanda yake ma'abucin yunwa ma'abucin yunwa mutumin da baya da ci baya da sha ka taimaka masa ka ciyar da shi a wuƙi ba'amu fi yaumin zima su gaba ko kuma ciyar da ma'abucin yunwa a cikin wani yini daga cikin kwanuka sai ya ce yatiman wato ciyar da abincin ga maraya za makaraba wanda yake ma'abucin kusaci maraya ne kuma akwai danganta tsakaninka da shi ɗan ɗan uwanka ne ko ɗan ‘yar uwanka ne ko abin da ya kama da haka sai ce au miskinan za matraba ko kuma talaka wanda yake ma'abucin talauci ma'abucin kunci ka ɗauka ka ciyar da shi amma sharɗi ubangiji ta'ala sai ce sun makana minan lazina aman wanda ya ciyar da abincin ko ya ‘yantar da bawa sannan kuma ya kasance daga cikin waɗanda suka yi imani wata wasau bisabri wata wasau bil marhama suka ma kansu suka ma junansu wasiya game da ɗaukan haƙuri hakanan kuma game da tausayawa ubangiji ta'ala sai ce ula'ika ashabul maimana waɗannan su ne ma'abuta karɓar littafi a hannun dama a ranar kiyama Allah ya sanya mu a cikinsu domin duk wanda ya karɓi littafinsa a hannun dama to makomar shi aljanna ce kamar yadda ubangiji ta'ala ya faɗa fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa yaqulu ha umqra'u kitabiya inni zanantu anni mulaqin hisabiya fa huwa fi ishatin radiya fi jannatin aliya qudufuha daniya kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliya shine anan malam ya shigo da wannan aya domin aya tana nuna mana fadla wato ta yantar da bawa ‘yantar da bawa sababi ne wanda yake na ƙetare siradi a ranar kiyama shi ne ubangiji ta'ala ya ce fakku raƙaba wato fansar da wuyaye lafazin raƙaba asali a larabci shine wuya shine ake kira da raƙaba domin kasancewar idan an kama fursuna a fagen daga akan saka kukumi a wuyarsa a sanya sarƙa a ɗaure wuya to don haka shi bawa tamkar wuyansa a daure yake a hannun mai gidan shi baya da sakewa domin a karkashin wani yake to don haka ake kiran shi da raqaba jam'unsa shine riqab kamar yadda can ubangiji ta'ala yake faɗa fa idza laqitumul ladina kafaru yake cewa fa darbar riqab hatta idza askantumuhum وشد الوثاق كما عند شيء كتشوا إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم سيتي وفي الركاب كنا الركاب جمعينينا رقبة shine ya ce fakku raƙaba kenan 'yantar da bawa wato sababi ne wanda yake na ƙetare lallokin hanya shine siradi a gobe kiyama shi ne ce au'iƙa'amun ko kuma ciyar da abinci zimas gaba ga ma'abucin yunwa fi yaumin a cikin wani yini daga cikin kwanuka yatiman zama karaba ga maraya wanda yake ma'abucin kusaci au miskinan zama taraba ko kuma talaka wanda yake ma'abucin talauci malam sai ya shigo da hadisin abu huraira allah ya kara masa yadda kamar yadda sa'id ibnu marjana wato ya rawaito daga gunsa shi sa'id ibn marjana wato almajirin aliyu dan kusai ne shine aliyu zainul abidin shika ne na al-husayn ibn ali ibn abi talib shine sa'id ibn marjana yake cewa abu huraira Allah ya kara masa yadda ya faɗa mun cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ayyuma rajulin a atakan mura'an muslima duk mutumin da ya ‘yantar da mutum musulmi lafazin rajulin a nan lamafuma lahu ko da mace ce ce ta ‘yantar da bawa ta shiga ƙarƙashin sakamakon da ake samu akan zo da lafazin namiji ba don komai ba domin rinjayar da maza akan mata ala taglib kenan shi ne ya ce ayyuma rajule maza Allah ya ce duk mutumin da a atakumra an musliman ya yantar da mutum musulmi kaga anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kayyade mana shi bawan da ka yantar shar'i ya kasance musulmi kenan idan arni ne mutum ya yantar da shi to sakamakon da ake samu ba zai samu saboda wannan kaidi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana jayi ayyuma rajulin yace duk mutumin da a'a ta kamra an musliman ya yantar da mutum musulmi istanqadha Allah bi kulli udwin minhu udwan minhu minan nar shi wanda ya yantar da bawa musulmi ubangiji ta'ala zai tsamayar da dukkan wata gaba tashi daga gidan wuta a madadin gabbai na wannan bawa da ya yantar Allah zai yantar da hannunka daga gidan wuta a madadin wannan bawa a madadin hannun wannan bawa da ka yantar haka Allah zai yantar da kafafuwanka daga gidan wuta a madadin kafafuwan wannan bawa da ka yantar da shi dukkan gabban da suke jikin bawa to a madadin su sai Allah ya yantar da gabban ka gaba ɗaya daga gidan wuta ƴaƴan adam kwa da Allah ya halicce su kowa gabban shi ɗaya ne ba wanda yake da ɗuriya akan na wani an gane ko yanda kake da hannu biyu shi ma hannu biyu yake da yanda kake da kafa biyu shi ma kafa biyu yanda kake da ido biyu shi ma ido biyu adadin gabban da suke jikinka to haka suke kamfani shi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi sahihi yake cewa an halicci dan adam akan gaba 360 kowane dan adam adadin gabban da suke jikin shi gaba 360 kamar yadda hadisin yake cikin sahihu muslim to shine anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace istanqadha Allah bi kulli udwin minhu udwan minhu minan nar ubangiji ta'ala zai tsamayar ma shi wanda ya yantar da bawa kowace gaba tashi daga gidan wuta a madadin gaban wannan bawa da ya yantar a ƙarƙashin wannan gaba malamai suka ce an so idan mutum zai yantar da bawa ya zamanto bawa ne wanda yake lafiyayye wanda yake mai cikakkar halitta ba wanda yake da tawaya ba jikinsa an gane ku domin kasancewar mutum ya samu yantuwar gabansa gaba ɗaya sa'id ibn marjana Allah ya ji kansa yake cewa fan qalabtu bihi ai bi hadhal hadith yace sai na tafi da wannan hadisi ila ali ibn al-husayn wato izuwa malami na shine ali dan husayn jikan jikan jikan ali wannan jikan ali dan abi talib kenan domin shi da ne na al-husayn husayn dan ali dan abi talib ya ce sai na tafi da wannan hadisi wurin aliyu zainul abidi jikan aliyu Allah ya kara masa yadda fa'amada aliyun ilal fa'am fa'amada aliyu ibn al-husayn radiyallahu anhuma ila abdillah da na tafi gun shi zainul abidin na karanta masa wannan hadisi nace abu huraira Allah ya kara masa yadda shi ya karantar da ni wannan hadisi take yanke kawai sai ya nufaci wani bawansa wanda wannan bawa kada a atahu bihi abdullahi ibn ja'far abdullahi ibn ja'far Allah ya kara masa yadda wanda abdullahi ibn ja'far da ne na ja'far ibn ali ibn abi wannan ja'far wato ibn abi dalib an gane ko shi abdullahi ibn ja'far kenan shi abdullahi ibn ja'far dan ja'far ne dan abu dalib kenan shi ja'far ibn abi dalib dan uwan aliyu kenan wannan shi abdullahi ibn ja'far matsayin wato kamar matsayin ammi yake kenan ga shi aliyu zainul abidi saboda shi abdullahi ibn ja'far matsayin wato kuzan ne na husaini saboda da mahaifinsa ja'far ibn abi dalib da mahaifin husaini shine aliyu dan abi dalib gaba ɗayan su mahaifinsu daya kenan matsayin almi ne ga shi aliyu ibn husayn to abdullahi ibn jafar wato ya taya wato ya taya masa bawan asharata alafi dirham dirhami dubu goma ya taya masa cewa in har ya sallama masa zai ba shi dirhami dubu goma ko kuma dinare dubu wanda dinar dubu mun yi lissafinsa a kwanakin baya akan wani darasi akalla kudin ya kai wajen miliyan 60 da wani abu miliyan 60 da wani abu kudin dinar to kusan haka aka taya masa wannan bawa da aka taya masa bawan ya ce ya bai sallama ba kai tsaye lokacin da shi wannan almajirin nasu ya zo ya karanta masa wannan hadisi da abu huraira Allah ya kara masa ya tayi rawaito masa sai ya nufaci wannan bawa fa'a ta kahu ya ce masa je ka ya ce kai ɗa ne ya ce masa iza hafa an tahuru ya ce je ka ya ce ka zama ɗa kai tsaye yantar da shi kaga mazan shiya yanda suke da meka wuya da ji da bi da kwatanta umarni na Allah subhanahu wa ta'ala da manzansa zawar wannan almajirin safa ke da wuya kawai da ya bashi bayani game da wannan fabula ta yantar da bawa kai tsaye je ya yantar da wannan bawa bawan da an taya masa shi dirhami dubu goma ko kuma dinar wato dubu amma ya ce bai sayar bai sallama ba kai tsaye je ya yantar da wannan to wannan yana nuna mana kasancewar gaugawa a cikin ayyuka na alkhairi duk lokacin da bayani game da wata fadula ta wani aiki daga cikin ayyuka na ibada ya cin maka to idan kana da hali ima za ka zartar karkace sai an jima domin baka da tabbacin cewa ka kai wani lokacin kamar yadda maza Allah sallallahu alaihi wasallama da ya ce ma Abdullahi dan Umar kun fi duniya ka annaka zaribun aw abiru sabili ka zamanto matsayinka a duniya tamkar bako ko kuma dan wucewa ibn umar sai ya ci gaba da cewa idza amsayta fala tantazir sabaha wa idza asbahta fala tantazir masa idan ka kai marici kar kai jiran safiya idan ka waye gari kar kai jiran marici ma'ana duk wani aiki na alkhairi idan kana da damar yin shi a yanzu kar ka ce sai gobe idan ka waye gari kana da damar yin wani aiki na alkhairi kar ka ce sai da yamma domin ba ka da tabbacin kaiwa yammar to don haka a nan lokacin da hadisin ya ce masa kai tsaye ya nufaci wannan bawa nashi bawa ne wanda yake da kima yake da daraja dirhami dubu goma ko kuma dinar dubu aka taya masa ya sallama ba kai tsaye je yantar da bawa wannan hadisi a takaici yana nuna mana fadla wato ta yantar da bawa kenan sakamakon duk wanda ya yantar da bawa Allah zai yantar da shi game da gidan wuta Allah zai yantar da shi game da gidan wuta saboda ya ce istanqadallahu bi kulli in istanqadallahu bi kulli udwin minhu udwan minhu minan nar ubangiji ta'ala zai tsamayar masa kowace gaba tashi daga gidan wuta a madadin kowace gaba ta bawan da ya yantar kuma tare da cewa a ƙarƙashin wannan hadisi malamai suka ce ‘yantar da bawa namiji wato ya fi ‘yantar da mace tare da cewa akwai hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake nuna cewa ‘yantar da mace biyu daidai yake da ‘yantar da wato bawa namiji guda amma ita mace in ta ‘yantar da baiwa mace ɗaya to wannan ita kuma a daidai da ita ne babun أي الركاب أفضل قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن هشام بن أروى عن أبيه هو أروة بن الزبير عن أبي مراوي عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل قال إيمان بالله وجهاد في سبيله قلت فأي الرقاب أفضل قال أعلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها قلت فإن لم أفعل قال تؤين ضائعا أو تصنع لأخرق قال فإن لم أفعل قال تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدق بها على نفسك wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wani bawa ne daga cikin bayi wanda ya fi dacewa mutum ya yantar ma'ana in za ka yantar da bawa to wani bawa ne ya fi wato a wajen yantarwa shi ne anan malam ya zo mana da hadisin abu zar allah ya kara masa yadda ke faɗa cewa sa'altun nabiya sallallahu alaihi wasallam na tambayi manzon allah sallallahu alaihi wasallam na ce masa ayyul amali afghan ya manzon allah wani aiki ne ya fi daga cikin ayyuka gaba ɗaya ma'ana ayyu amali minal a'mal afghan wani aiki ne daga cikin ayyuka ya fi abun Allah subhanahu wa ta'ala wannan gaba za mu fa'idanci yadda mazan jiya a kullum su iya bincikensu su gano wata hanya ta alkhairi iya su abin da yake cikin tunanin su gano abu wanda yake na alkhairi wanda yake fiyayye domin su yi shi ne yake tambayar manzan Allah ya ce ayyul amali afgal ya ce wani aiki ne daga cikin ayyuka ya fi kowanne abun Allah qala sai manzo Allah yace masa imanin billahi wa jihadun fi sabili kyautata imani da Allah kuma da sadaukantar da rayuwa da dukiya game da ɗaukaka kalimarsa shine aljihadu fi sabilillah mutum ya sadaukantar da rayuwar shi da dukiyar shi domin addinin Allah ya ɗaukaka shine yace imanin billahi wato kyautata imani da ubangiji subhanahu wataala wa jihadun fi sabilihi da sadaukantar da dukiya da rayuwa wato domin ɗaukaka addininsa maza Allah ya ce wannan shine abin da ya fi komai abun Allah kuntu sai na ce fa ayyuwar riƙabi afdal ya manzan Allah wani bawa ne daga cikin bayi wato ya fi dacewa wato mutum ya ‘yantar da shi hala sai manzan Allah ya ce a alaha samanan wato mafi ɗaukaka a wajen kuɗi tare da cewa a wata riwaya wato aglaha samanan wato mafi tsada wato ga kuɗi ba wanda ya fi kowanne tsada wanzan Allah ya ce shi ya babu bambanci ta fuskar ma'ana duka ma'anar kusan ɗaya ce ka ce a alaha samanan ko aglaha samanan a alaha mafi ɗaukaka samanan ga kuɗi aglaha mafi tsada samanan wato ga kudi lafazin aglaha an ciro shi ne daga algala algala ita ce tsada kenan shi ne ce a alaha samanan wato bawa wanda yake mafi ɗaukaka a wajen kudi zan Allah ya ce shi ne ya fi wa'an fasuha kuma mafi kima mafi daraja inda ahliha wato wajen masu shi bawan da yake da kima da daraja a gun masu shi maza Allah ya ce ka sayi wannan bawa ka yantar da shi shine kaga duk bawan da yake da kima da daraja a wajen masu shi to kar ka yi tsammanin za ka same shi da kuɗi kaɗan saboda su ba tashi saidawa ba suka yi kai ne za ka buƙaci a sayar maka shi ko ɗabi'a ta mutum da al'adar shi duk lokacin da aka buƙaci kayan shi to sai yanda ya yanka to shine yace wa anfasuha lafazin anfas ismu tafdil ne an ciro shi ne daga annafis idan aka ce annafis abu wanda yake kenan zababbe wanda yake mai kima mai daraja shine yace wa anfasuha kenan mafi kima mafi daraja inda ahliha a wajen masu shi kultu sai na ce masa fa in lam af'al ya rasulallahi in har ban samu bawan da zan yantar to me ya kamata kuma na yi in ba ni da bawa ba ni da kudin sayen shi domin na yantar na sami irin wannan fadala to me ya kamata na yi shi ne ce fa in lam afal in har ban aikata haka ba to me ya dace na yi qala sai manzo Allah ya ce masa kudi mubai'an wato ka taimaka ma ma'abucin tozarta ai zaba ya'i ma'abucin tozarta ma'ana wanda talauci ya addabe shi mutumin da yake cikin kunci mazan Allah ya ce ka taimaka masa a wata riwaya yakan zo tu'inu sani'an tu'inu sani'an don haka limamu zuhuri yake cewa bayi'an wannan tahrif ne iya abin da yake daga cikin wasu marwaita kenan tu ino sani'an ka taimaka ma sani'an wato wanda yake kwararre a wajen wata sana'a lafazin sani'an an ciro shi ne daga as-sana'a sana'a kenan wanda yake kera wani abu ko saka wani abu ko abin da ya kama da haka idan aka ce sani kenan wanda yake kwararre akan wani aiki yana aiki ka kama masa ka taimaka masa don haka suka ce kuma wannan gaba ta baya ita ta nuna cewa sani'an shine kenan riwaya wadda take tabbatatta auta suna'u li akhra manzon Allah yace ko kuma wato ka kama ma wanda yake bani wanda bai iya ba kai in ka iya ka kama kai masa idan aka ce akhra shine bani akhra kishiyar sani ne sani wanda yake ya gure akan aiki akhra kuma bani wanda yana famari amma bai iya ba mutumin da yana da wata sana'a yana da wani aiki bai iya ba ka kama masa yayi manzon Allah ya ce auta sana'u da akra ko kuma ka ma ka taimaka ma kenan wanda yake bani wanda bai iya ba ka kama kai masa qala sai ya ce fa in lam af'al ya ce ya manzon Allah in har ban taimaka ma wanda yake gwani ko wanda yake bani to ya ya kamata ne qala sai manzon Allah ya ce tad'un nas min ash-shar wato ka kame kanka ka nisanta kanka game da sharri da mugunta ga mutane kar ka yi abin da zaka cutar da mutane maza Allah ya ce fa inna ha sadaka domin kame kai game da cutar da jama'a wato wannan matsayin sadaka ce ta saddaqu biha ala nafsi da kake ma kanka sadaka nan asalin kalmar ta tasaddaq ne sai aka shigar da ta'un kin daya a cikin sad shine sai ya zama tasaddaqu kamar yadda ce yace fa asaddaka wa aku min salihin haka yace innal musaddiqina wal musaddiqati shine yace fa innaha sadaqa wato yin haka kame kai game da cutar da jama'a manzo Allah yace matsayin sadaka ce ta saddaqu biha ala nafsi wanda kake ma kanka sadaka amma kasancewar kame kai game da cutar da jama'a ba ka samun ladan sadaka sai in ka kyautata niyya akan haka amma haka in akan gafala ne kawai mutum ya kau da kai ya manta game da cutar jama'a ba maganar a bashi ladan sadaka amma in ka sanya kyakkyawar niyya a zuciyarka duk abin da zai cutar da jama'a za ka nisance shi to wannan kana da ladan sadaka a gun Allah subhanahu wa ta'ala kaga wannan yana nuna mana wato girman fadla ta ubangiji subhanahu wa ta'ala ba wanda zai ce baya da abin da zai yi sadaka sai dai in baka sai dai in baka sani ba amma Allah ya hore maka duk abin da zaka yi sadaka bakin gwargwadon ikonka kamar yadda a cikin hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda talakawan almuhajirun suka zo masa suke ce masa zahaba ahadud dusuri bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum waya tasaddaquna bi buduni amwalihim talakawa daga cikin almuhajirun suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka kawo kukan su suka ce ya rasulullahi masu dukiya sun tafi da lada gaba daya domin suna sallah tamkar yanda muke suna azumi irin yanda muke kuma suna sadaka da sauran dukiyar su in sun ci sun raga mu ko ba mu da dukiya balantana wanda zamu wanda balantana mu yi sadaka da ita maza Allah ya ce a walaisa kad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaqun yace yanzu Allah bai hure muku ba abinda kuma za ku iya yin sadaka da shi maza Allah ya ce musu inna bi kulli tasbihatin sadaka dukkan tasbihi da za ku yi ku ce subhanallah maza Allah ya ce akwai ladan sadaka wa kulli takbiratin sadaka dukkan fadar Allahu akbar da za ku yi akwai ladan sadaka wa kulli tahmidatin sadaka dukkan fadar alhamdulillah da za ku yi akwai ladan sadaka wa kulli tahlilatin sadaka dukkan fadar la ilaha illallah da za ku yi akwai ladan sadaka wa amrin bil ma'ruf wa nahyin 'anil munkar sadaka maza Allah ya ce umarni da kyakkyawan aiki da za ku yi da hani game da mummunan aiki akwai ladan sadaka maza Allah ya ce wa fi bu'i ahadikum sadaka kai game da saduwar ɗayan ku da iyalinsa ma maza Allah ya ce akwai ladan sadaka suka ce ya rasulallahi yaya za a yi mutum shahawar shi ta kuro shi je ya biya bukatarsa kuma a ce yana da ladan sadaka shahawa ta kuro ka kaje ka kusanci iyalinka ka biya bukatarka kuma a ce kana da ladan sadaka abin ya daure musu kai maza Allah ya ce a ra'aitun ku gaya mu lawa ba a hafi haramin a kana alaihi wizir wannan shahawa tashi da ta motsa in ya dora ta akan inda Allah ya haramta masa zunubi za a rubuta masa komai sukan shiru babu wata amsa sai i maza Allah ya ce faka zalika idza wada hafil halal kana lahu ajr au kama qala maza Allah ya ce to haka idan shahawar dan adam ta motsa idan ya dora shahawarsa a inda Allah ya halitta masa to yana da ladan sadaka lada ne yake da shi to kaga a nan maza Allah sallallahu alaihi wasallama da Abu Zar ya tambaye shi yace to in ban yi kaza ba maza Allah yace sai kaza in baka yi kaza ba kaza a ƙarshe maza Allah yace masa tad'un nasu minash sharri ka kame ma ka kame kanka gaba da cutar da mutane maza Allah yace kana da ladan sadaka ce kake ma kanka to wannan in mutum ya kyautata niyya yana da ladan sadaka abun ubangiji subhanahu wataala a takaice malam ya zo da wannan hadisi don ya nuna mana in mutum zai yantar da bawa to biyayyen bawan da ya bawan da ya fi dacewa ya yanta bawa wanda yake da tsada yake da kima yake da daraja a gumbe shi ka zuba kuɗi ka sayi wannan bawa ka yantar da shi to wannan shine ya fi dacewa abun Allah subhanahu wa ta'ala babu ma yustahabbu min al'ataqati fil kusufi aw al ayat qala haddathana Musa ibn Mas'ud qala haddathana Za'idah ibn Qudama an Hisham ibn Urwa an Fatimah bint al-Munzir an Asma bint Abi Bakr radiyallahu anhuma annaha qalat أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في كسوف الشمس تابعه علي علي هو ابن المديني عن الدراوردي عن الدراوردي عن هشام قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا الصام قال حدثنا هشام عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت كنا نؤمر عند الكسوف بالعتاقة wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na mustahabbancin wato yantar da bayi fil kusuf wato a lokacin dishewar hasken rana ko hasken wata wanda ake kiran shi a takaice ba duhu awil ayat wato ko kuma wata aya daga cikin ayoyin ubangiji subhanahu wata'ala da yake nuna ma bayansa kamar misali wata girgizar ƙasa ko wani mamakon ruwa wanda yake hallakar da jama'a ko wata guguwa da abin da ya kama da haka wannan duka ayoyi ne na ubangiji subhanahu wata'ala wanda yake jarraba bayansa da su domin su dawo kan layi kamar yadda yace wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa ubangiji ta'ala yace ba ma turo da ayoyin mu face sai dan tsoratar da bayi to shine yace awil ayat ko wasu ayoyi na ubangiji subhanahu wata'ala waɗanda suke samun bayi kamar wani bala'i da musiba irin su girgizar ƙasa da abin da ya kama da haka to a irin wannan lokaci an so a 'yantar da bayi wato kamar yadda malam ya zo mana da hadisin fadima bintul munzir daga asma diyar abubakar allah ya kara musu yadda take cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni bil'atakati wato game da 'yantar da bawa don haka cewa al'itaka wato wasu malamai sun kirga cewa kuskure ne a wajen harshen larabci kenan ainihin kin wasali sama ake mata ataka gane ko na fadar su kenan ataka ya atiku sai ka ce atakan wato take cewa amara nabiyu sallallahu alaihi wasallama bil atakati fi kusufi shams wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni game da yantar da bayi a lokacin dishewar hasken rana kenan idan an samu ba duhu to manzo Allah ya yi umarnin cewa a yantar da bayi kamar yadda a hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da rana ta dishe a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aka yi dace kuma a lokacin da dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya masa rasuwa Ibrahim ɗa na kuyangar samariya sai aka ringa yayatawa cewa rana ta dishe a sababin mutuwar ibrahim ɗan manzan allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma wannan abu ne wanda tun a zamanin jahiliya a maguzanci haka ake faɗa wai rana ba ta dishewa haskenta ya tafi sai kwallon sai a sababin mutuwar wani mai daraja ko kuma an haifi wani mai daraja wannan abu da ake faɗa sai ya je kunna manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sai ya hau kan mimbari ya musu hudu ba ya gargaɗe su ya ce inna shamsa wal qamara ayatani min ayatin lahi la yanakhasifani li mauti ahadin wala li hayatihi manzan Allah ya ce kusan da cewa rana da wata ayoyi ne guda biyu daga cikin ayoyin ubangiji subhanahu wa ta'ala rana da wata ba sa dishewa a sababin mutuwar wani ko kuma aihuwar wani mazan Allah ya ce in kun ga irin haka mazan Allah ya ce ku lazin maza ku tashi ku yi kaugawa ku je ku lazance yin sallah mazan Allah ya ce ku yi sadaka sannan kuma a yantar da bayi a lokacin da manzon Allah ya yi umarni ga waɗannan abubuwa a yawaita sallah a yawaita ambatan Allah a yawaita sadaka a yantar da bayi to shine anan asma Allah ya kara mata yadda take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni game da yantar da bayi fi kusufi shams wato game da wato dishewar wato hasken rana shine mala yake cewa tabahu aliyun wato ali ibn al-madini wato ya ma za'ida ibn qudama mutaba'ar wato riwayar wannan hadisi daga wato dirawardi abdirawardi shine abdulaziz ibn muhammad kenan ya masa mutaba'a goyon baya game da riwayar wannan hadisi daga hisham ibn urwa sannan malam sai zo da hadisi na biyu a baban hadisin asma Allah ya kara mata yadda take faɗa take cewa kunnanu umaru inda al-khusufi bil ataka wato mun kasance ana umarnin mu game da yantar da bayi a lokacin dishewar wato hasken rana ko kuma dishewar wata a gane ko kamar yadda shi ma a maguzanci ake cewa wai rana ta kama wata ina ita ina kama shi wanda ita ma ta kanta take hanyar rana daban hanyar wata daban ubangiji ta'ala ya faɗa lashamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamara wala al-laylu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahu kowanne yana kan gwadaban shi wanda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya dora shi yana lokaya ta hudo daga gabas akan hanyar ta wanda Allah ya sita ta ta je ta fada yamma haka Allah ya tsara ta tun farkon duniya haka shi ma wata Allah ya tsara masa hanya rana da wata ba sa haɗewa wanda ubangiji ta'ala shi ne yake gudanar da haka dishewar wato rana da dishewar wata illa kasancewar shi dishewar wato hasken wata baya kasancewa sai a lokacin da wata ya zama albadir kamar daga sha uku zuwa sha hudu zuwa sha biyar a lokacin nan ne ake samun dishewar wato hasken wata ita kuma rana sai daga 27 wata in ya kai kamar misali wajen 27 abinda ya gaba ake samun dishewar rana kamar yadda malaman falaki suka yi bincike akan haka kuma suka gano haka rana in kaga ta dishe to daga 27 ne abinda ya gaba amma shi wata yakan dishe ne a lokacin da yake albadar kenan daga sha wannan sha uku sha hudu sha biyar a wannan tsakani ne wata yake dishewa kuma kamar yadda su malaman loga suke faɗa idan wato rana ake nihi dishewarta to za a yi amfani da kafin a ce kusu in kuma dishewar wata ne akan yi amfani bilakha shine shine fa'idar malam ya zo da wannan kunnanu umaru inda khusufi tare da cewa kowanne kuma akan yi amfani da shi akan kowanne kamar yadda a can yace inna shamsa wal qamara ayatani min ayati llahi sai yace la yanqasifani ba sa dishewa yayi amfani da lafazin usul dan haka kenan yantar da bayin bai keɓanta ba game da dishewar rana ko da wata ne ya dishe to an yi umarnin cewa a yantar da bayi a yi sadaka a yi nafifili a takaice wannan babi da malam ya zo da shi yana nuna mana yantar da bayi kenan mustahabbancin haka na karfafa a lokacin da rana ta dishe ko kuma lokacin da wata ya dishe babun إذا أعتق عبدا بين اثنين أو أمة بين الشركاء قال حدثنا علي بن عبد الله هو ابن المديني قال حدثنا سفيان هو ابن أيينة الهلالي المكي عن عمرو هو ابن دينار عن سالم هو ابن عبد الله ابن عمر عن أبيه هو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أعتق عبدا بين اثنين فإن كان موسرا قوم عليه ثم يؤتق قال حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي قال أخبرنا مالك هو ابن أنس ابن مالك الأصبهي النافي هو مولى بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في عبده فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق قال حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله وابن عمر الأمري النافع عن ابن عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا له في مملوك فعليه إثمه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه فإن لم يكن له مال يقوم عليه قيمة عدل على المؤتق وأوتك منه ما أتق قال حدثنا مسدد هو ابن مسرحد ابن مسربل قال حدثنا بشر هو ابن المفضل عن عبيد الله اختصره قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد هو ابن زيد ابن درهم عن أيوب هو ابن أبي تميمة السختياني عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أعتق نصيبا له في مملوك أو شركا له في عبد فكان له من المال ما يبلغ قيمته بقيمة عدل بقيمة العدل فهو عتيق قال نافع وإلا فقد عتق منه ما عتق قال أيوب لا أدري شيء قاله نافي أو شيء في الحديث قال حدثنا أحمد بن مكدام قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال أخبرني نافي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يفتي في العبد أو الأمى يكون بين شركاء فيؤتك أحدهم نصيبه منه يقول قد وجب عليه إدقه كله إذا كان للذي أعتق من المال ما يبلغ يقوم من ماله قيمة العدل ويدفع إلى الشركاء أنصباؤهم ويخلى سبيل المؤتق ويخلى سبيل المؤتق يخبر ذلك يخبر ذلك ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه الليث وابن سعد الفهمي المصري وابن أبي ذئب وابن إسحاق وجويرية ويحيى بن سعيد وإسماعيل بن أمية النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مختصرا wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam na hukuncin mutumin da ya ‘yantar da bawa na mutum biyu bawa ne wanda yake na kai wato da abokinka mutum biyu ko kuma sama da biyu au amatan ko kuma ya yantar da baiwa baina shuraka wadda take tsakanin abokan tarayya baiwa ce ta ba ta kai kadai ba ko kuma bawa ne naku na tarayya kenan to idan mutum ya yantar da wannan bawa yaya ya kamata a yi ya yantu gaba ɗaya ko kuma akwai wata hanya da za a yi shine ana malam ya zo mana da hadisin salim daga mahaifinsa abdullahi dan umar allah ikara musu yadda daga manzon allah sallallahu alaihi wasallam manzon allah ke cewa man a ataka abdan baina sunaini duk wanda ya yantar da bawa wanda ke tsakanin mutum biyu kenan bawa ne na mutum biyu ko sama da biyu fa in kana musira shi wanda ya yantar da bawa in har ya kasance mayarwaci ne mawadaci ne ma'ana yana da dukiya maza Allah ya ce kuwima alaihi wato sai a kimanta masa wannan bawa amma bawon kudi ya biya abokin tarayyar tashi sun mayu utak sannan a yantar da bawa misali kai da shi kuka hada kudi miliyan daya kuka sayi bawa kai ka kawo shika ɗari biyar shi ya kawo ɗari biyar kuka haɗa kuka sai bawa miliyan guda kawai sai kawai aka wayi gari sai ka ce ai kai ka yantar da wannan bawa je kana yantar da kai to anan yaya za a yi bawan ya yanci bai yanci ba kai da ka yantar da kasanka to anan dole ya zama tilas a kanka alkali ya tseda ka a tilasa ka shi abokin tarayyar wato ka biya shi kudinsa in ya so bawan ya zama ta kenan sai a matsa ka ka kwankwalo shi kashi ɗari biyar ka bashi wannan tilas ne abu ne wanda yake na wajibi in baka bada ba shi wannan yana iya kai karanka wajen alkali alkali dole zai tilasa ka ka biya shi hakkin shi abin da ake nihi da wadata a nan ba ana nihi dukiya mai yawa in kana da gwalgwadon abin da za ka biya abokin tarayyar to shi kenan ka zama mawadaci shine iya abin da ake ne shi ne ce fa in kana musiran in ya zama mayarwaci ma'ana yana da wadata kenan yana da gwalgwadon abin da zai biya wannan bawan kuwima alaihi sai ama bawan kuɗi kuma kuɗin da za a masa ba kuɗin da kuka saya ba kun sayi bawa miliyan guda yanzu yau in kuka kai shi kasuwa a kaɗan a sayar da shi miliyan biyu to ba kallon yadda aka saya ba a kimar shi ta yadda za a sayar da shi kenan kun sayi shi miliyan guda yanzu ya yi miliyan biyu kenan ka yantar da kasan ka sai a matsa fi miliyan guda za ka biya shi in kuma kun sayi shi miliyan guda yanzu bawan ya hadu duka baya wuce shi ka da biyar to kenan kima za a yi masa ta kudin da bawon zai yanzu ba za a kalli yadda aka saya ba kayan targa ka san ka kenan 250 za ka cika masa shi ne ya ce kuwima alaihi sai a ma bawon kudi da shi wanda ya yantar da sansa kenan ya biya abokin tarayyar sun mai utar sannan a yantar da bawa sannan hadisi na biyu a baban hadisin ibn umar allah ya kara musu yadda ke faɗa lalle manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana a ataka shirkan lahu fi duk wanda ya yantar da kasansa game da wani bawa da yake tarayya da wani fakana lahu malun yana da dukiya ya budugu samanan abdu wadda za ta kai kudin bawa kaga kenan wannan riwaya ta fassara mana me ake nihi da fa in kana musira in ya kasance mayalwaci mawadaci kenan wadata anan shine yace wato fa kana lahu malun yana da dukiya ya bulugu samanan abdi wanda za ta kai kudin bawon kenan in za a sayar da bawon kenan yana da kudin da zai iya saya uwima abdu alaihi qimata adil za a ma bawon kima kima ta adalci kaga wannan ya ƙara fito mana da waccan kalima a fili da ya ce kuwima alaihi sai a ma bawon kuɗi to a nan sai ya ce kuwima abdu alaihi kima ta adil za a ma bawon kima kima ta adalci kenan kima ta adalci yadda in an ɗaga shi a kasuwa za a sayar da shi nawa zai iya yi a yau ba yadda aka saye shi ba a yadda za a iya sayar da shi a yau an saye shi miliyan guda amma yanzu ya kai miliyan biyar to a miliyan biyar za a ɗauke shi an saye shi miliyan guda amma yanzu baya wuce 500 to a 500 za a dauke shi shine kima ta adalci kudin da zai yi a wannan lokacin sai ya ce fa'a a da shuraka ahu isasahu manzon Allah ya ce sai ya ba abokanin tarayyarsa rabonsu wa ataka alaihi al'abu kuma bawan ya intu gare shi bawan ya intu amma kuma shi yake da alwalaicin bawa tunda shi ya yantar da bawa an gane ku su waɗannan abokan tarayya sai amma bawan kuɗi ke ne ya biya su hakkinsu wa illa in ko ba shi da dukiyar da zai iya ba abokan tarayya domin bawan ya yantu za Allah ya ce faƙada ataka minhu ma ataka tabbas abin da ya yantu game da wannan bawa ya yantu kenan bawan yau ɗa ne gobe bawa ne yau ɗa gobe bawa za mu iske a gaba bawan sai a sanya shi aiki amma ba za a tilasta shi ba ya je ya yi aiki yana tara kuɗi har ya biya abokin tarayya in ya so kuma ya yantu gaba ɗaya za mu iske a darasi na gaba babi na gaba wanda yake tabbatar da haka yake cewa su mastus iya sannan bawan a sanya shi aiki ya je ya yi aiki ya nemo kuɗi bakin karfinsa kenan yana nemowa ana ba wance yana nemowa ana ba wance har a tara a bashi kenan shi kenan ya intu gaba daya shi ne ce wa illa baka da ataka min kuma ataka abin da ya intu game da shi ya intu sannan malam ya zo da hadisi na uku hadisin ibn umar dai Allah ya kara masa yadda maza Allah yake cewa man a ataka shirkan lahu fi mamlukin duk wanda ya yantar da kasansa fi mamlukin game da wato bawa wanda aka mallaka bawa game da wani bawa fa alaihi itquhu kulli wato na kansa yantar da bawan gaba ɗayansa an gane ko na kansa yantar da bawan gaba ɗayansa kaga lafazin fa alaihi itquhu wannan siga ce daga cikin siyagul wuju wannan yana tabbatar da cewa yantar da wannan bawa ya zama wajibi a kansa shine yace fa alaihi itquhu kullihi yace na kansa yantar da wannan bawa gaba ɗayansa lafazin kullihi ta'kidi ne na damir kenan itquhu domin damir anan mudafun ne ila al-itiq da haka shi kuma at-tawkil tabi'un ne lil mu'akkad fi raf'ihi wa nasbihi wa jarrihi shine yace fa alaihi itquhu kullihi in kana lahu malun yablughu samanahu in har yana da dukiya dukiyar da za ta kai kudin bawa to ya zama tilas akan shi yan tarrabawa fa in lam yakul lahu malun in ko ba shi da dukiyar da zai iya yantar da bawa ma'ana ya biya abokin tarayyar yace yuqawwamu alaihi fa in lam yakul lahu malun in ba shi da dukiya yace yukawwamu alaihi qimata adilin alal mu'tik wato sai a ma bawon kima kima ta adalci wato alal mu'tik wato ga shi wanda ya yantar da bawon kenan shine za a masa kima kima ta adalci fa utika minhu ma atak wato abin da ya yantar daga wannan bawa kenan sai a yantar da shi kenan anan ya ce mana a taka shirkan lahu duk wanda ya yantar da kasansa fi mamlukin game da wani bawa fa alaihi itquhu kullihi in kana lahu malu ma in kana lahu malu yablughu samalahu kenan na kan shi yantar da bawan gaba ɗaya in yana da dukiya wadda za ta kai kudin bawa kenan shine sai ya ce fa in lam yakun lahu malun in ko ba shi da dukiya kinan yuqawwamu alaihi qimata al-adli ala al-mu'tik mu'tik yasa nan ko yawa shine yace sai ai masa kima kima ta adalci kenan akan shi wanda ya yantar din kenan ana bin shi bashi kenan ya cika masa ya bashi ko kuma a sanya bawa kenan shine yace fa utika minhu ma'atab abin da ya yantar game da wannan bawa ya yantar kenan kuma za mu iske kenan ko shi bawan a sanya shi aiki kenan ya yi aiki ya nemo kuɗi in ya so ya yi da biyan wancan ɗayan mai gidan nashi kenan ya yi da biyan shi in ya so gaba ɗaya ya zama da yawa shine sai malam ya zo da hadisi na hudu a baban hadisin ibn umar Allah ya kara musu yadda ke faɗa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce mana a ataka nasiban lahu duk wanda ya yantar da rabansa fi mamlukin game da wani bawa aw shirkan lahu wato ko kuma tarayya wadda yake da fi abdin game da wani bawa fakana lahu minal mali yana da dukiya ma ya bulugu hu dukiyar da za ta kai kimar bawan bi kimati adil wato da kima wadda take ta adalci fa huwa atikun wato tuntuni bawan ya yantu in dai an tabbata kana da kudin da zaka biya abokin tarayya to take yanke bawan ya yantu kawai iya wancan abokin tarayya in ya buƙaci raban shi kawai ya zo ya maka tsaye ka bashi in ka ki bashi ya kai ka wajen alkali amma bawan tuntuni ya yantu in an jahilci baka da wannan to shine za a bincika a bincika in an ga kana da to sai a tilasa ka kana badawa shikenan bawan ya yantu shine anan ya ce fa kana lahu minal mali ya kasance yana da dukiya ma ya bulugu kimata dukiyar da za ta kai kimar bawan bi kimatil adil da kima ta adalci ya ce fa huwa atifun ya ce tuntuni bawan ya yanzu na ke cewa wa illa in ko ba shi da dukiyar da za ta kai kimar bawan ba kada ataka min kuma ataka ya ce abin da ya yantu da game da bawan ya yanzu ayyub ibn abi tamima as-sikhtiyani yake cewa la adali ya ce ban yi sani ba shi fadarsa na cewa wa illa ataka min kuma ataka ashe qalahu nafi' shin nafi'u ne ya faɗi wannan kalima domin fito mana da hadisin fili aw shay'un fil hadis ko kuma cikon hadisin shi anan yana kokonto game da faɗarsa da yace wa illa faqad ataka minhu ma ataka faɗa ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma faɗa ce ta nafi tare da cewa malamai sirrin jayar da cewa cikon hadisin ne faɗa ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka malam ya gabatar da wacce riwaya ya ce wa illa faqad ataka minhu ma ataka cikon hadisin sannan malam ya zo da hadisi na biyar a baban hadisin ibn umar Allah ya kara musu yadda annahu kana yufti fil abdi aw il ama ya kasance yana ba da fatawa game da bawa ko baiwa ya kunu baina shuraka da ya kasance tsakanin abokan tarayya fayutiku ahaduhum nasibahu minhu ɗaya daga cikin su ya yantar da kasansa ya kuli ibn umar na faɗa cewa kad wajaba alaihi itquhu kullihi yantar da wannan bawa ya zama tilas akan shi gaba ɗaya ya yantar da wannan bawa idza kana lillazi a'taqa min almali ma yablughu in shi wanda ya yantar da kasansa ma'ana yana da dukiya dukiyar da za ta kai kimar bawan ya ce yukawwamu min malihi kimata adalin za a ma bawan kima kima ta adalci min malihi daga cikin dukiyar shi shi wanda ya yantar da kasansa kenan za a tilasa shi ya dauka ya biya abokan tarayya shine yace wa yudfa'u ila shuraka'i an siba'uhum abokan tarayya sai a ba su rabon su wa yukhalla sabilul mu'tak shi bawan sai a fita daga sha'aninsa kenan ya zama da yanci gare shi يخبر ذلك ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر yana bada labarin cewa wannan fatawa da yake badawa ya rawaito ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa haka ake yi shine ma yake cewa Allais ibn Sa'ad da ibn Abi Zaib Abdurrahman da ibn Muhammad ibn Ishaq da Juwairiya da Yahya ibn Sa'id al-Ansari da Isma'il ibn Umayya da Nafi' dukkansu sun rawaito daga abdullahi dan umar daga manzon allah sallallahu alaihi wasallama wannan hadisi a takaice kenan a takaice dai wannan yana nuna mana hukuncin da ke kasancewa game da bawa na tarayya duk wanda ya yantar da kasansa in yana da dukiya sai a tilasa masa ya biya abokan tarayyar wato rabonsu kenan bawan kuma ya zama da dan insha Allah za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك